الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka godiya ta tabbata ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta Juma'a don ci gaba da gabatar da karatun wannan littafi mai suna Bulughul Maram wanda muna cikin kitabu sala babu sifatu sala baban da yake bayanin siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana wani tahi hadisi na 234 wa an Aisha radiyallahu anha qalat daga Aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta tace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي يقول في ركوعه وسجوده yana faɗa a ruku'insa da kuma sujudarsa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi ko Imam Ahmad ya rawaito hadisi da sanadinsa zuwa ga Abdullahi ibn Abbas yace lokacin da ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idza jaa nasrullahi wal fath ko wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ace lokacin da wannan sura suratul nasri ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya kasance yana yawaita cewa a cikin ruku'insa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli hasu uku wannan zikirin ana son a faɗe shi a cikin ruku'i da sujida tare da subhana rabbiyal azim a cikin ruku'i da kuma subhana rabbiyal a'la a cikin sujuda in mutum ya haɗe su kuma ya haɗu wannan zikirin subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ko wannan zikirin wanda ya tawilin wannan aya yana faɗarsa ayar da Allah ta fasabbi bi hamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba saboda haka Aisha Allah ya ƙara mata yarda tana cewa tana mai tawili ma'ana mai fassara alqur'ani ne ko da haka tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin wannan a cikin ruku'insa da kuma sujudarsa kuma wannan zikirin ya kai matuƙa wajen dacewa saboda a cikin shi akwai ƙasƙantar da kai da kuma ma'ana mai da kai ƙasa da tsarkake ubangiji da dukkan abubuwan da suke na tawaya da aibi da tabbatar da abubuwan godiya ga Allah sun ma bayan wannan gaba ɗaya mutum sai ya roƙi gafara ko wannan shi ke nuna bawa ya kai matuƙa wajen ƙasƙantar da kansa a wajen Allah inda mutum yake ƙasƙantar da kanshi a wajen Allah shi ne lokacin da ya zamanto cikin ruku'i da sujida wannan zikirin da aka ambata mustahabbi ne ba wajibi bane ba abinda aka shar'anta da ijma'i malamai shine subhana rabbiyal azim a cikin ruku'i da subhana rabbiyal a'la a cikin sujida saboda hadisin da yazo a cikin sahih muslim da kuma sauran kutubu sunan hadisin Huzaifa yake cewa innahu salla ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama yayi salla tare da annabi sallallahu alaihi wasallama fa kana sallallahu alaihi wasallama yaqulu fi ruku'ihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana faɗa a cikin ruku'insa ko subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la a cikin sujudar shi kuma yana faɗin subhana rabbiyal a'la wannan labarin duka yana dawowa zuwa ga siffofin Allah ma'abuci ƙarhi da mulki da girma wa'annan siffofi ne sha'aninsu shine bawa ya koma zuwa ga Allah zuwa ga cikakken dogaro tawakkuli ga Allah subhanahu wata'ala wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala daga abi huraira da Allah ta tabbata a gare shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza qama ila salati in ya tashi sallah yukabbiru hina yaqum yana yin kabbara lokacin da ya tashi ko lokacin da ya tashi tsaye yana cewa Allahu akbar thumma yukabbiru hina yarka'u sannan yana kabbara yana ce Allahu akbar a lokacin da zai yi ruku'i thumma yaqulu sannan yace sami Allahu liman hamida Allah ya ji mai ya ji mai gode masa hina yarfa'u sulbahu lokacin da yake dago gadan bayansa min ruku'i daga ruku'i thumma yaqulu sannan sai yace wa huwa qa'imun yana tsaye ma'ana bayan ya ɗago gadon bayan shi daga ruku'i sai ya tsaya sai ya ce rabbana walakal hamd ubangijinmu godiya ta tabbata gare ka sun mai kabbiru sannan ya kabbara hina ya hawi sajida lokacin da ya sunkwaya zuwa ga sujida sun mai kabbiru hina yarfa'u ra'asahu sannan ya yi kabbara ya ce Allahu akbar lokacin da ya ɗago kansa sun mai kabbiru hina ya sujudu sannan kuma ya kabbara lokacin da zai sujada sun mai kabbiru hina ya rufa'u sannan ya kabbara lokacin da ya ɗago daga sujada sun mai ya fa'alu zalika fi salati kulliha sannan yana aikata wannan a cikin dukkan sallah ko a cikin sallah gaba ɗayanta wa yukabbiru hina ya ƙumu min ne kuma yana cewa Allahu Akbar lokacin da zai tas ma'ana zai ya tsaya daga rako'i guda biyu ba'adal julusi bayan ya zamna kenan hina ya ƙumu lokacin da zai tashi sai ya ce Allahu Akbar ko wasu malamai suka ce sai mutum ya yi tsaye sannan ya ce Allahu Akbar kiyasin shi shine dan da zamanto bambanci akan cewa kenan wayancan rako'in biyu yayi rako'o biyu yanzu rako'o biyu ne na gaba kenan sai ya miƙe tsaye sannan ya ce Allahu Akbar ko kuma lokacin da zai tashi daga wannan zaman sai ya ce Allahu Akbar duka yayi wannan hadisi yana nuni akan shar'ancin kabbarorin da ake yi na tashi da kuma na cirata da na sunkuyawa a cikin waɗannan wuraren banda sami Allahu liman hamida lokacin da aka ɗago daga rufu'i ko ma'ana Allah ya karɓa ma wanda ya gode masa ko sabanin da malamai suka yi malamai sun ma'ana haɗu a kan shar'ancin kabbarorin nan da ake yi wa'inda na sun kuyawa tsakanin da na tasowa a cikin sallar farilla da kuma ta nafila saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin kabbara kuma ya dawo akan haka yake cewa idan kabbara fa kabbiru idan liman ya kabbara ku yi kabbara sai da sun yi saɓani a cikin wajibcin da shin wajibi ne imam ahmad da jamhurin malaman hadisi sun ta akan cewa ma'ana wajibi ne saboda an yi umarni a yi kuma manza Allah ya dawama akan haka da kuma hudar manza Allah da ya ce sallo kama ra'aitu muni usalli ku sallah kamar yadda ku ga ina sallah abu hanifa da malik da shafi'i sun ta yi a kan cewa sunna ce ba wajibi ba ce ba wannan kuma saboda hadisin musi a salatu wanda ya yi mummunan sallar shi ya zo ya abin nan ima manza Allah sallama manza Allah ya ce ya koma ya yi sallah bai yi sallah ba sai baka yi sallah ba imamun nawa ya ce wa'annan kabbarori in dai ba kabbara ta farko ba ita ce takbiratul ihram ko ya ce sunna ne ba wajibi ba ne inda mutum ma zai barin su kuma sallar shi ta yi sai dai an karhanta mutum ya bar su da gangan malam mai bulugh mai mai sharh littafi yace cewa hadisan da suka zo ana ɗora su ne akan mustahabbancin yin wannan kabbarorin saboda haɗa labarun da suka zo wannan shi ne magana ta gama garin malamai game da wannan wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu daga abi sa'idin al-khudri Allah ya ƙara mashi yarda ƙala ya ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذا رفع رأسه من الركوع إن يدعو كان شدق ركوع قال سيتي اللهم ربنا لك الحمد اللهم يا الله ربنا لك الحمد يا أبنجزينا لك الحمد godiya ma'ana ta tabbata gare ka mil as-samawati cikon sammai wa mil al-ardi da cikon ƙasa wa mil amma ce ita da cikon abin da ka so min shay'in ba'du na wani abu bayan waɗannan da aka zada ahlat sana'i wal majdi Allah kai ne ma'abuci yabo da girmamawa a haqqu ma qala al abdu mafi cancantan abin da bawa ya faɗa ya faɗa wa kulluna laka abdun dukkan mu bayo ne gare ka Allahumma ya Allah la mani alima a'taita Allah babu mai hana abin da ka bada wala mu'tiya lima mana'ata ba mai bayar da abin da ka hana wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu wani ma'abuci matsayi matsayin shi bai da wani amfani a wajenka sai dai tsoron Allah rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi yana wannan hadisin na nuna mana shar'ancin wannan zikirin a cikin wannan rukunin bayan ɗagowa daga ruku'i da cewa sami Allahu liman hamida kenan sai mutum ya faɗi wannan mil Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du ahla ath-thana'i wal majdi ahqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu mutum zai faɗi wannan zikirin bayan ya ɗago daga ruku'i bayan ya ce sami Allahu liman hamida. Ko? Wannan kenan. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhu قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin an umarce ni in yi sujuda akan kasusuwa guda bakwai alal jabahati akan kashin goshi wa ashara biyadihi yayi nuni da hannunsa ila anfihi zuwa hancinsa yana hada hanci shi ma sai ya taba ƙasa wajen sujida walyadaini da kuma hannaye tafina hannaye warrukubataini da kuma guwai wa atrafal qadamaini da kuma gefen yatsun kahuwa nan kenan ko wayannan su daga uba guda bakwai wanda ya kamata lokacin da mutum yake sujida da yin su gaba daya ko warka kenan hmm? kamar kaka kenan a wata ɗaya magani wadda adda lahiya wadda acca yi magani Mm-hmm. na'am yawa goshi da hanci da tafinan hannaye waɗanga da waɗanga da kuma waɗanga su ma a kafa su ƙasa su ne yari sab'ata a azumi saɓani yadda wasu suke sai wani ya kafa goshi hanci sama ko yana ya zo a wata ruwaya umirna an umarce mu wata ruwaya kuma amara nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi umarni waɗannan rawayoyin guda uku gaba ɗaya suna ne a cikin sahih bukhari ka'idar shari'a shine anna ma umira bihin nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa amrun amun duk abin da aka umarci manzo Allah aka ce an umarci manzo Allah kenan wannan umarni ne wanda yake gamamme ya shafi kowa da kowa ya shafi manzo Allah ya shafi al'ummarsa kamar yadda Allah yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wannan amrun amun ya shafi kowa ya shafi manzo Allah ya shafi ma'ana al'ummar manzo Allah haka ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtum an-nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna shi ma wannan ya shahi al'umma manzo Allah da manzo Allah da al'ummarsa kenan ba abin da ke huta a cikin wannan umum din gamewar sai abin da nasi ya keɓance shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kamar yadda Allah ya ce wa mar'atan mu'minatan idan aka samu wata mata mu'mina in wahabat nafsaha lin nabi ta ba da kanta ga manzon Allah in arada nabiyu an yastankiha in manzon Allah yayi nihin aurenta to khalisatan laka min dunil mu'minin taka ce kai kadai banda mu'minai ko eh sannan kuma a cikin wannan hadisin akwai wajibcin yin sujida a cikin sallah akan waɗannan gabubuwa guda bakwai goshi tare da shi akwai hanci tafina hannaye guda biyu guwai da kuma gaffan yatsu na ƙahahuwa na'am na? a wanke mana ba a walla ne eh kayan a sa lalle ai a walla eh a sarari sai wa lokacin sallah ai kun da sallah da lallan nan
yana iya sallah da shi amma gaskiya shi in mutum za ka gane uba da ubangiji ka gane shi cikin menene ake cewa eh, akmal hai'a cikakkiyar kama eh? yanzu misali inda za a cewa eh, matar shugaban ƙasa ta gayyace ki eh, tana son ku je ku abin nan ina zuwa da lalle eh?
a zuwa shi wasu kama da
ko kuma a'a ana wani biki a unguwa ko kuma wani abin nan ke kuma kin kumsa lalle ba ki sake banye shi sai ki sha abin nan ledodin ki da abin nan ki kai da lalle wajen yana yi ba ha to ka ko ai ubangiji ha- haduwa da ubangiji gana da ubangiji ya yi- ya yi abin nan ki sannan normalma abin da ya kamata ki in kina da niyyar lallanki lokacin sallah yayi kin arwalar ki sallah in yaso sai ki lallanki Eh, don gana da ubangiji cikin wannan kama gaskiya ba kama bace wadda take cikakkiya ya da kan kin san da cewa ba cikin tsauta kike da kyau ba kowa gaskiya na wa an buhari minane da kuto da wani tsohon makari na ne wa an ibn buhainata daga ibn buhaina radiyallahu anhu yadda Allah ta tabbata a gare shi annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi sallallahu alaihi sallama kana idza salla ya kasance in yana sallah wa sajada ya sujida farraja baina yadayhi yana budewa tsakanin hannayensa hatta ya budu bayadu ibtaihi sai ma'ana eh, farin hamatansa ma ya bayyana yana in za a yi sujuda kada ki zo ki yi sujuda ki yi haka a'a haka hatta idan yana buɗe tsakanin hannayen shi bai ga masu da ciki haka ko kuma ya haka a'a yufarriju baina yadayhi yana buɗe hannayensa da kana hannayensa hatta ya budu bayadu ibaqaihi sai farin hamatansa ma ya bayyana mutabakun alai bukhari da muslim sunna annan sallallahu alaihi sallama a cikin sujida shine a buɗe tsakanin hannaye buɗewa wanda ya kai matuƙa ta inda ma a farin gashin hamata ma na farin hamata na iya bayyana tun lokacin an suna abin nan eh, sallah da irin babbar rigar nan wadda take mai hannuwa wanda in mutum ya ana ganin abin ga ɗaya ko an so yin sujida akan wannan kaifiya saboda shine dalilin da ke nuna cewa mutum na cikin kuzari da kuma ƙarfi ko khuzu yani ma ataitukum bi quwwa ku riƙi abin da na ba ku da ƙarfi ya zo a cikin arraudul murabba da hashiyarsa ya ce wai jafi sajid a dudaihi an jambaihi mai sujida ya nisantar da abin da ƙinshi mai ake cewa nan damce ko da cikin shi kada ya haɗa su da juna wannan kenan ina ganin zamu dakata subhanaka allahumma bihamdika inshallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Thank you.